بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren juma'a ne wanda ya daidai da daren shida ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430 daidai da 24 ga watan septemba shekara ta 2009 wannan shine kasar na bakwai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu turmizi na shi al'imamu abu isa Muhammad ibn Saurat Tirmidhi Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'ar musulmi ba su manta ba har yanzu ba mu gushe ba shimfiɗa muke yi ta ainihin wannan karatu namu wadda ke ɗauke da cikakken tarihin mai littafin da kuma tsarin littafin nashi a inda muka ji a jiya wata matsala mai ban mamaki me yasa muka ce mai ban mamaki domin wani hamshakin malami ne mai suna al'imamu zahabi wanda ya kai ya komo a cikin ilimi na hadisi da ilimin jarhuwar ta'adil amma sai yi wata kalma wadda ta zama kuskure ce ya ce shi al'imamu tirmidhi malamai ba sa dogaro da ainihin irin yadda yake inganta hadisai ba don komai ba saboda irin yawan sassauci da yake da shi akan ainihin inganta hadisan wanda har wannan ya kai shi ga inganta hadisin da ainihin annabi yake cewa as-sulhu ja'izun bainal muslimina wannan maganar da ainihin wato al-imam zahabi ya yi ta Allah madaukakin sarki ya gafarta musu gaba daya malamai suka ce to shi kanshi imam zahabi yayi kuskure domin koda imam tirmidhi waccan ingantawa da yawa hadisin can in ta tabbata kuskure ai ba ta kai a ce kuma daga ran nan ba za a sake yadda da duk wata magana da ya game da inganta hadisi ba saboda mutum ne wanda zai iya yin daidai kuma zai iya yin abin da yake kuskure kuma muka gabatar a jiya cewa khawarijawa su ne idan har malami ya kuskure to shi kenan sai su tabbatar da duk abin da zai biyo baya na daga fatawa ko karantarwa wannan malami da duk abin da ya gabata a baya sai su rusa shi wannan tsari ne na khawarijawa sannan jahilai su kuma abin da za su ɗauka in har aka ce malam wane ya kuskure kuma ya tabbata ya yi kuskure to sai su ga ashe babu sauran aminci kuma da abin da zai ci gaba da faɗi ko kuma babu nagarta abubuwan da ya faɗi a baya su anan za su ainihin wato koma su rena shi ne su kuma waɗancan za su ga cewa ashe ma duk aikin banza ne kusan dai tunanin duk ya tafi ɗaya ne sai dai waɗancan zafi ne ya kai su waɗannan kuma jahilci ne ya kai su to muka ji ainihin cewa dai waɗannan maganganu da al'imamu zahabi ya yi ba daidai ba ne game da haƙƙin al'imamu turmizi a yau darasin da za mu yi gaba ɗaya zai kai ya komo ne duk akan waɗannan abubuwa waɗanda jimillarsu shi ne kuskuren imamu turmizi ai bai kai a ce an ruguza duk alheran da imamu turmizi yake ba tare da cewa imamu turmizi da kanshi a cikin littafin shi al'ilalu saghir wanda mun karanto wannan magana da zan faɗi ya ce mafi yawancin abubuwan da ake ji zai kawo a cikin wannan littafi na ingantawa ko kyautatawa ko raunanawa ko makamantan haka ya dogara ne akan manya-manyan malaman hadisi guda uku su ne al'imamu bukhari al'imamu darimi da kuma al'imamu abu zur'a sai ya ce amma mafi yawancin abubuwan da yake kawowa kuma cikin uku ɗin ya fi dogaro da abubuwan da ya samu daga imamul bukhari ta hanyar tattaunawa ko kuma waɗanda ya ɗibo daga cikin littafin al'imam al-bukhar mai suna a tarihul kabir ashe sanda kake rugurguza imamu turmizi kake cewa bai iya ba ko bai cancanta ba a daidai wannan lokacin kana rugurguza waɗancan malaman ne waɗanda turmizi yake cewa a jikinsu yake tsotso waɗannan ilmomin ina fatar mun gane don haka sai malam suke cewa wa hadha at-ta'an alladhi intaha ilayhi adh-dhahabi rahimahullah غير مسلم له على إطلاقه wannan irin suka wadda al'imamu zahabi ya kai matuƙa wajen yinta game da al'imamu tirmidhi da ya ce ne فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي kun ga san haka yi wannan magana kai tsaye yace saboda inganta wannan hadisi na as-sulhu ja'izun bainal muslimin da tirmidhi yayi malamai ba sa dogaro akan ingantawar da kuma tirmidhi yake yi kun ga wannan magana ce wadda ya sake babu kaidi ko sai malam yake cewa to ba a sallama ba ba a yadda da wannan magana wadda zahabi yayi ta ba kai tsaye da yace malamai ba sa dogaro game da ingantawar turmizi a cikin wannan karatun da za mu yi a yau insha Allah ta'ala za mu kawo muku ɗimbin malaman da suna yadda da imamu turmizi akan haka a ƙarƙashin haka sai ku gane ashe zahabi yayi abin da ba daidai ba mala yake cewa wa fihi ma fihi wannan magana akwai kurakurai masu ɗimbin yawa waɗanda suke cikinta fa innal imama tirmidhiya domin shi al imamu tirmidhi imamun kabirun fi fiqhil hadisi babban limami ne a cikin ilimi na fahimta hadisi wal ilal kuma babban malami ne game da gano matsalolin hadisi war rijal babban malami ne kuma game da sanin tarihin mutanen da ke ruwaito hadisi wa qawluhu hujjatun fi ilmi al hadisi maganar da imam zahabi yake faɗi tirmidhi yake faɗi hujja ce a bar aiki da ita ce a cikin ilimin hadisi wa zahabi nafsuhu kai shi kanshi al'imamu zahabi da ya waccan maganar ya udduhu mimman ya utamadu qawluhu fil jarhi wa ta'dili shi da kanshi zahabi din yana saka imamu tirmidhi daga cikin waɗanda ake dogaro da maganar su a cikin jarhu wa ta'dil a ina ne zahabi ya faɗi wannan maganar malam ya maka ishara zuwa ga wani littafi da ya sa wa zikiru man yu'tamadu qawluhu fil jarh wa ta'dili Allah ya kai mu gobe zan fito muku da wannan littafin dan ku photo start din shi insha Allah za ku ga inda Imam Zahabi karare yake rubutawa da alƙalamin shi yana dogaro da Imam Tirmidhi kaga tafka da warora ta samu kuma garin neman gira ai garin neman ido an rasa gira ma'ana garin ya kuskurantar da al-Imamu at-Tirmidhi shi kuma ya fada cikin kuskure don haka shi da kanshi din yana dogara da maganganun imamu tirmidhi wa hadhihi naqabatul qalila waɗannan gyare-gyare ‘yan kaɗan allati waqa'at lahu waɗanda suka faru ga imamu tirmidhi wa hiya ghairu musallama fi aghlabiha hatta a matsayin su na gyare-gyare din ma a mafi yawancin su malamai ba su sallama ba in ma ka zo kana neman ka ci tirmidhi gyara akan su ba lallai ne malamai su sallama maka akan waɗannan abubuwan ba ko kun fahimta ma'ana waɗannan gyare-gyaren da kurakuran da ake gani 'yan kaɗan ɗin ma waye sanar da kai cewa in an je tantance magana ba za a gano cewa turmizi ne ya fi dacewa ba kuma a cikinsu a ƙarƙashin haka sai mala yake cewa la tuhittu min qadrihi la tuhittu min qadrihi waɗannan maganganu waɗannan kurakuran in ma sun tabbata fa ba za su zuban mishi da alƙadarin shi ba ba za su zuban mai da girman shi ba wala taghuddu min ilmihi kuma ba za su rage wa ilimin shi daraja ba wala tunziluhu an rutubatihi ba za su sauke shi daga martabar da yake da ita ba domin kuwa sama min hafizin min al babu wani mahaddaci daga cikin manya-manyan mahaddata yunazzahu amma waqa'a fihi al-imam tirmidhi babu wani wanda za a tsarkake shi daga al-imam abinda imam tirmidhi ya fada ma'ana in ma kuskure ne tirmidhi ya fada ko to babu wani babban malami da za a ce shi ba zai iya fada wannan kuskuren ba kenan idan aka ce wannan kuskuren na imamu tirmidhi in ma ya tabbata zai sa a rage darajar tirmidhi ashe duk malamin ma da ya fada irin wannan kuskuren sai a rage darajar shi ko to kenan za a waye gari dukkan malaman ma ba su da daraja kenan jama'a kun fahimci wannan da kyau ko kuskure ba ai in ma kuka ce ba za a samu kuskure a tsakanin malamai ba to kun ɗauke su kun koma da su martaba annabawa kenan kuma ma'ana kuskuren siffa ce lazima ga aikin malamai to ashe kenan bai kamata a ce tun da haka ne malama ne ya kuskure darajar shi ta ragu ba misali kashi fitsari majina amai siffofi ne lazimai ga dukkan ɗan adam mai sarauta ne ko talaka ɗan boko ne ko ɗan arabiya limami ne ko na'ibi ladani ne ko kwamamu ne waɗannan siffofin yanzu in an ce ai limamin ku na kashi to me aka yi zagi ne wannan ya rage darajar liman a daina bin shi sallah naku limamin fa ashe kaga wannan kalmar in za ta zubar da darajar limamin anguwa kaza to kowane limami ma darajar shi ta zube in dai yin kashi aibi ne ko kun fahimci wannan da kyau jama'a saboda haka wannan matsalar ba za ta kamata a ce an yi irin waɗannan kalmomi ga al-Imam Tirmidhi ba Allah madaukakin sarki ya gafarta musu gaba daya malam yace wa hazihi mu'allafatuhum baina aidina ga littattafan su waɗannan malamai a gaban mu fiha ahadithu tawassaqu min sihhatiha akwai hadisai da yawa a cikin waɗannan ainihin littattafai nasu waɗanda su malaman sun amintu game da ingancin su amma kuma wantuqidat alaihim sai aka dawo aka cicci gyaran su akan waɗannan hadisai waɗanda sun saka su a cikin tafansu ne sun amintu da su misali ka karanta sahihu muslim tun daga farkon shi har ƙarshen shi duk wata riwaya wadda zaka karanta a cikin sahihu muslim wadda ka ganta daga abu zubair wane ne ainihin malaminta shine jabiru sannan wane ne almajirin abu zubair matukar ba laif ibn sa'adin bane ba'ifiya ce wannan duk malamai sun tabbatar da haka ma'ana duk riwayar da ka gani an ce daga abu zubair sai ka duba wane ne ya ce daga abu zubair idan laif ibn sa'adin ne to babu matsala hadisin ya inganta a muslim ko ba a muslim ba amma duk riwayar da ka ganta a muslim ko ba a muslim ba to yanzu nan ina kawowa cikin sahihu muslim ne wanda mai littafin ya tabbatar duk abin da ke ciki ya tabbata ya inganta a wurin shi malamai kuma suka dawo a jimillance suka goyi baya amma da suka dawo suka yi wa littafin tsintar kwarkwata sai suka gano dukkanin riwayar da ta zama ba daga laif ibn sa'adin ba ta zama daga abu zubair abu zubair ya ce an jabirin to malamai sun tabbatar da cewa ba'ifi ya ce to yanzu wannan kurakuran da aka samu sun afku ga imamu muslim sun kai a ce shikenan wannan ya rage daraja imam muslim ashe imam muslim karya da ya ce kaza a'a littafin shi yana nan daga cikin asaqul kutubil musannafa amma abubuwan da suka faru fa waɗannan abubuwan rashin faruwar su ma to tuhuma ce za ta bayyana ga imam muslim da kuma duk wani dan adam a ce dan adam ya yi abu gaba ɗaya babu kuskure a ciki jama'a ka rubuta littafin da ke ɗauke da hadisai wajen guda dubu bakwai a ce kuskure bai faru ko kwaya ɗaya ba a'a ashe faruwar kuskuren ba zai rage daraja ba ga wanda yake da ilimi da hankali da kuma natsuwa don haka malam yake cewa wan tuqidat alaihim waɗannan malamai sun zuba hadisai a cikin littattafansu sun amintu da masu riwayar hadisan sun inganta su amma kuma aka zo aka ci gyaran su walam nasma li ahadin minhum asbara fi haqqihim hadha at-ta'min ba mu taɓa jin wani daga cikin malamai ya faɗi irin wannan kalma gamammiya akan cewa tun da imamu malik ya kuskure to da zai ka a sake ɗaukan maganar shi ba mu taɓa jin mutumin da ya faɗi haka ba mu taɓa jin mutumin da ya ce tun da imamu ahmad ya kuskure da zai ka a sake ɗaukan maganar shi ba haka ne haka abin yake alƙasu ya ce ba mu taɓa jin wanda ya irin wannan gamammiyan magana wadda take busasshiya babu ladabi a cikinta ba allazin taha ilaihi al-imam zahabi wanda imam zahabi ya kai kanta ya gamsu da ita game da imam tirmidhi to mu taba jin wani malami wanda aka gano yana da kuskure sakamakon kuskuren aka ce daga ka ku sake yadda da maganar shi ba mu taba jin irin wannan ba ko kun fahimta jama'a muna son a nan kuma fa ku sake ganewa don kada mu kuma ku mana kuskuren fahimta shi ma imam zahabi a nan kuma ba zargin shi muke ba shi ma ɗin abin da muke cewa ya afka kuskure da ya wannan magana in ba haka ba shi da kanshi ya rubuta a alƙalamin shi cewa turmizi yana daga cikin malaman da yake dogaro da su sai kuma can ya haɗu da turmizi ya inganta wani hadisi wanda shi bai amintu da ingantawar ba sai kuma ya ce saboda wannan ingantawar da turmizi ya yi malamai ba sa dogaro da ingantawar turmizi to tambaya ita ce yaya kai ka dogara da ingantawar shi sannan ka je ka karanta littafin kitabul kaba'ir asalin wanda ke ɗauke da rubutun hannun al'imamu zahabi wanda mashhur ya ta haƙiƙi za ka ga zahabi da hannun shi yake ɗauko ingantawar tirmizi yana kwalbawa a cikin littafin shi ya yarda da abin da tirmizi ya hukunta kaga kuskure ne ya shi ma don haka dukkan su ba wanda za a zarga qama al-allamatu bin al-wazir babban malami al-imam ibrahim ibn al-wazir al-yamani yake cewa hadha khata'un nadirun wannan kuskure ne dan kaɗan wal ismatu murtafi'atun min al-a'imma ai tsaruwa daga kuskure abu ne wanda an ɗauke shi daga limamai wal hufazi da mahaddata wal ulama'i daga malamai ba malamin da za a ce ai shi tsararre ne daga kuskure ko limami ko mahaddaci duk haddashi wata ran sai abin ya kuskure ya jama'a fiyayyen halitta shine annabi sallallahu alaihi wa sallama shi Allah ya saukarwa da alqur'ani me yace da shi sanu qur'uka salatansa za mu karantar da kai karatun da yake ba za ka taɓa mantawa ba illa ma sha Allahu sai abin da Allah ya so a sallah annabi yake sallah sallallahu alaihi wa sallama sai aya sai ta sullube mishi gaba daya sai dafa gwiwa sai ruku'u da aka yi da sallah da ya jiyo cewa ya ubayyu dan abu baya nan ne manzo Allah yake tambaya ubayyu dan abu baya nan ne ubayyu yace ina ne yace baka tashe ni ba yace wane ne naji tsoron ko an shafe ta ne abin da nake so ka gane a daidai lokacin da annabi ya manta ayar a daidai lokacin shi ubayu yana sane da ita nan kuma me zaka ce ko ba haka bane tun da daidai san da yake cewa baka nan ne yace me yasa baka tashe ni ba ba zai ce ni ma na manta ne amma sai ce a na ji tsoron ko an shafe ta ne ma'ana ni ina sane da ita amma shi ne abin fa ya manta a lokacin akwai abubuwa waɗanda yanayi na ainihin ƙirar halitta ta kan sa a baiwa ainihin halitta ɗin uzuri akan haka ko mun fahimci wannan da kyau jama'a ma'ana yanzu da za ka samu tangwaran ka zubo abinci sai sun bile a hannunka sai ya faɗi ya fashe tangwaran ya yi abin zargi ba ma lazumi tangwaran in ya faɗa abin da ake sa rai ya yi mai ya fashe to in bai fashe ba shine ya gwaninta in ya fashe ko dama ya cika ɗan halal gadon gidansu ne fashewa ina fata an gane yawwa ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa asali annabi adamu alaihi salatu wassalam na daga cikin ɗabi'ar da Allah ya halicce shi da ita akwai mantuwa akwai jayayya annabi yake faɗi game da annabi adam ina asalin maganar sai ce lokacin da aka halicci annabi adamu sai aka nuna mishi cikin halittu kuma ga 'ya'yan shi sai ya ga wani da haske ciki sai ce wannan fa ya ka ce ai wannan wani ɗanka ne sunan shi dauda annabi dauda shekara nawa zai sai ce shekara arba'in zai yi aka ce mishi shekara arba'in zai ni kuma uban shi shekara nawa sai aka ce ai dubu za ka yi sai ce to ku ɗibi arba'in cikin na ku saka mishi shi ya shekara ɗari ni in shekara ɗari tara da sittin a'a dubu shekara dubu shi annabi adam shekara dubu zai yi haka hadisin ya ce nini ne kuskuren bayani shekara dubu shi kuma dauda fa shekara zai ainihin arba'in zai yi arba'in sittin zai yi sai annabi adam sai ce a ɗibi arba'in cikin nashi a ƙara wa dauda dauda ya shekara ɗari adamu kuma fa ya yi ɗari tara da sittin da aka zo za a ɗauki ran annabi adam sai ce a'a ai akwai sauran lokaci ɗari tara aka ce ai dubu zan yi aka ce ba haka aka karanta mini ba tun farko aka ce haka ne amma ai ka ba ɗanka dawo da arba'in ya ce yaushe aka yi haka sai manzo Allah ya ce ya manta aka ja ya ja aka ja ya ja ya ce sai ya jayayya ya ce don haka duk ɗan adam sai ka same shi da mantuwa da jayayya yana gyangyaɗi yana tusa yanzu nan kana ce mishi malam tashi tashi kayi tusa kafin ayi sallar juma'a sai ce a ina jin abin da kuke yi duk abin da kuke yi yayi musu yayi jayayya ina fata an gane to ɗabi'a ce majbula wadda Allah ya halicci ɗan adam a kanta saboda uban namu ma haka yake da ita to ire-iren ɗabi'un da suka lazimci halitta ba a zargin halitta asali a kai ko da za a zarge su sai dai a zarge su a babin kawai ɗabi'a ta ɗan adam ɗin da shi kanshi kuma sai ya yi zargi ina fata an gane don haka jama'a kun ji babu wani malami da aka ce ma'asuni ne daga kuskure ko mantuwa ko makamantan haka wa qala al-allamatu ahmad al-ghumari al-allama ahmad al-ghumari wanda ya sharhin risala din nan masalikud dilala yace lam yaqul ahadun ba a taba samun wani da yace inna tashihat tirmidhi la yuqbalu hakaza ala al-itlaq ba wanda ya taba cewa ba a karban ingantawar da tirmidhi yake kai tsaye ba taba samun wanda ya faɗi haka ba bal tasihuhu maqbulun inganta hadisai da tirmidhi yake yi ana ainihin karɓarta illa fi ahadisa ma'aduda sai dai wasu 'yan hadisai waɗanda ƙididdigaggu ne ba'ufa fiha ra'ayuhu waɗanda ra'ayin tirmidhi ya rauni a ciki kama wa lil bukhari kama yadda haka ta faru ga bukhari wa muslim haka ta faru ga muslim wal hakim haka ta faru ga hakim wan nasa'i da imamun nasa'i wa ghairihim da waɗansu malaman duk haka ta faru gare su don haka ba tirmidhi ne haka ta faru gare shi ba kowa ma ta faru gare shi in za a yi zargi to ba tirmidhi kadai ya kamata a zarga ba in kuma ba za a yi zargi ba fa to bai kamata a ware tirmidhi kadai da zargi ba maganar kenan ina fatan mun gane malam yace wa qad intaqada maqalatu az-zahabi hadhihi al-hafiz al-iraqi babban malami al-iraqi shi kanshi ya ci gyaran wannan maganar da zahabi game da tirmidhi fa qala ta'liqan ala hadisi as-sulhu ja'izun bainal muslimina lokacin da iraqi yazo yana sharhin wannan hadisi wannan asalin hadisin da ya jawo cece kuce din fa da iraki zo kan wannan hadisi ga abin da ya ce ma nasuhu ga magana da ya faɗi ƙarara cewa ya wa qad takallama sahibul mizan mai littafin al-mizan shine wa al-imam az-zahabi yayi magana fi tashihi tirmidhi game da ingantawar al-imam tirmidhi hadha al-hadith da tirmidhi ga wannan hadisi fa zakara tashih tirmidhi lahu mai littafin al-mizan al-imam az-zahabi ya ambaci cewa lallai turmizi ya inganta wannan hadisi sun maƙala sannan sai kuma ya ce falihaza la ya atamidul ulama'u ala tasihi turmizi don haka malamai ba sa dogaro da ingantawar da turmizi yake kunsu ni alqa'ilu huwa al-hafiz al-iraqi al-iraqi sai ya ce wa ma naqalahu an al-ulama'i wannan maganar da zahabi ya ce ya ciro ta daga malamai wai ba sa dogaro da ingantawar turmizi min annahum la ya'tamiduna ala tashihihi cewa malamai ba sa dogaro da ingantawar Tirmidhi laysa bi jayyidin wannan magana ba daidai bace ba inda malamai suka faɗi haka ma'ana zahabi ne ya faɗi magana sai danganta ta ga malamai wa ma zaman nasu ya'tamiduna tashihahu mutane malamai da ɗaliban ilimi kai hadda manya-manyan mahaddata ba su gushe ba suna dogaro da inganta hadisai da Tirmidhi yake yi والمصنف قد أخذ على البخاري قبول كثير كو ابن عبد الله yace to ai shi wannan mawallafi wa kenan shi al-Imam zahabi ya ainihin wato tuhumci Bukhari ma akan cewa Bukhari ya karbi hadisin Kafiru dan Abdullahi ko fa innahu sa'alahu anka hadisi Kafir ibn Abdullahi kun gane magana da yake yi tunda dai zahabi har ya zargi tirmizi akan haka ko to ai yana zargin bukhari kenan me ina ma'anar wannan maganar sai yake cewa fa innahu domin ai shi tirmizi sa'ala sa'alahu ya tambayi bukhari ne an hadisi kafir ibn abdullah game da hadisin kafir dan abdullah an abihi daga mahaifin shi an jaddihi daga kakan shi fi sa'atin lati turja yawmal juma'a game da wanne lokaci ne ake sa ran karban addu'a din nan a ranar juma'a imamu turmizi ya tambayi malamin shi game da wannan hadisi waye malamin nashi shine bukhari qala sai bukhari yace hadisin hasan hadisi ne mai kyau illa anna ahmad ibn hanbal kana yahmilu ala kafirin sai dai shi ahmad dan hanbali ya kasance yana daukar zafi wannan ma'anar kalma kenan kana yahmilu ala kafirin ya kasance yana ɗaukar zafi akan ainihin kafiru ɗan abdullahi yubba'ifahu har ma yana raunata shi imamul bukhari ya faɗi wannan maganar kenan imamul bukhari yana sane da akwai masu raunana kafiru ɗan abdullahi ko daga ciki hadda malamin shi ahmad bin hanbali amma tare da haka yi wa tirmidhi fatawar cewa kafiru ɗan abdullahi ɗin nan mutumin kirki ne hasanul hadith to shi kuma tirmizi za mu zo mu ji idan ya samu wannan mutum hasanul hadisi ne to yana iya mai da hadisin shi sahihi saboda me saboda hadisin ya zo ta wata hanya ma'anar wannan sahihun bil majmu'i kenan don haka ingantawar da tirmizi wa wancan hadisi na asulhu ja'izun ya dogara ne akan maganar da malamin shi bukhari ya faɗa mishi a lokacin da yake tambayar shi game da wani hadisin daban wanda shi ma kasir din ne ya ruwaito Allah ya sa kun fahimci maganar ma'ana hadisai guda biyu ne kasiru ya ruwaito su a nan sai tirmidhi ya tambayi bukhari sai bukhari ya ce mishi ai kasir ana karban hadisin shi shi hasanul hadisi ne tirmidhi da yazo sai amfani da wannan fatawar a nan sai ɗauki wannan fatawa sai hukunta hadisi a can saboda wanda ya ruwaito hadisin a nan shi ne dai can to yanzu idan imamu zahab ya ɗauki zafi a kan tirmidhi to kenan zafin yana hucewa ya koma kanwa kan bukhari kun ji sirrin maganar sai malam yake cewa qala iraki yace wa qad rawa yahya ibn sa'id an kafirin ai yahya dan sa'id ma ya ruwaito hadisi daga kafiru dan abdullahi din nan wa qad sa'ala at-tirmidhi al-bukhariya an hadisihi fi takbir fi salati al-eidaini tirmidhi ya sake tambayar bukhari game da hadisin nan na ainihin kafir game da kabbar bari a sallar idi da aka ce kabbar raka'a farko kabbara bakwai ake yi raka'a ta biyu kabbara biyar ake yi wane ne ruwaito wannan hadisin shine kasiru dan abdullahi din nan sai ainihin tirmizi ya je tambayi bukhari fa qala sai bukhari yace laysa shay'un fi hadha al-bab asahhu min hadha a cikin wannan babin babu hadisin da yafi inganci fiye da wannan wa bihi aqulu kuma ni ma wannan ita ce maganar da nake faɗi shi tirmizi ya faɗi ma'ana bayan da malamin shi bukhari ya ce a cikin wannan babin babu abin da ya fi wannan to wannan maganar ta iya yiwa babu hadisin da ya fi wannan inganci cewa hadisan duk da suka zo akan wannan matsala ingantattu ne wannan ya fi su inganci ko kuma duk hadisan da suka zo akan wannan matsalar rubabbu ne amma wannan ya fi dama dama duk magana tana iya ɗaukan haka ala ayyati hal me ake so a nuna maka bukhari dai ya nuna cewa riwayar wannan mutum abdullahi kasiru dan abdullahi ba ta da laifi ko kuma tirmizi ya ce shi ma abin da yake faɗi kenan sai malam ya ce wa qad hassana tirmizi lahu arba'ata ahadith tirmizi ya inganta hadisai guda hudu na wannan malamin waɗanne ne guda biyun farko sai ya ce hadainil hadithaini waɗannan hadisai guda biyu da aka gabatar waɗanne as-sulhu ja'izun ko da kuma wanne da kuma na sallar kabbarbarin sallar idi sannan wa hadisu da kuma hadisin man ahaya sunnati wanda ya raya sunnata inda fasadi ummati din nan da sauransu wa hadisa innal imana da kuma hadisin nan da annabi ya ce lallai imani a ƙarshen duniya la ya'rizu ila madina zai koma ya tattaru a madina kamar yadda macijiya take tattaruwa ta koma cikin raminta wa sahaha lahu hadisal babi sannan kuma ya inganta ainihin hadisin da ake magana a cikin wannan babi shine ne shine asalin wancan hadisin da muke magana a ɗazu hadisin da ke magana dangane da lokacin da ake sa ran karɓan addu'a a ainihin ranar juma'a in kuka duba a jimillance kenan hadisai nawa hadisai biyar kenan gaba ɗaya har da asalin hadisin da ake magana sai ce wa akhraja lahu ibn khuzaimah fi sahihihi ibn khuzaima ma ya fitar da hadisin wannan mutum mai suna kasiru dan abdullahi a cikin littafin shi as-sahih ina ma'ana haka ibn khuzaima ma ya amince da mutumin kenan to wa min adati tirmidhi daga cikin al'adar tirmidhi kuma annal hadith al-hasan hadisi wanda ya zan kyakkyawa ne idza ruwa min ghairi wajhihi in aka sake ruwaito wannan hadisi eh min ghairi wajhihi idza yurwa in aka sake ruwaito shi min ghairi wajihin ko ta wata fuskar daban irtafa'a ila darajati sihha sai ya tashi daga daraja hasan ya koma sahihi kamar yadda na faɗa muku a dazu yana daga cikin al'adar tirmidhi da yake yin haka kuma wannan aikin sai ƙwararrun malamai ne ma suke iya yin haka shine me kana da hadisi hasan sai wata hanya ta sake zuwa ita ma hasan ya zama me ya zama sahihun li zatihi lighairihi ina fatan mun gane sai ma ya ce wa qad sarraha bidhalika tirmidhi ma ya fito qarar ya faɗi irin wannan magana inda zikri hadisi muhammad ibn amr da ya ambaci wani hadisi na muhammad dan amr an abi salama daga abi salama an abi huraira daga abu huraira an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu qala annabi ya ce laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salati ba dan kar matsayita wa al'ummata ba ba na umarce su da yin sallah a wurin kowace sallah da aswaki da yin aswaki a wurin kowace ainihin sallah fasahahu sai tirmidhi ya inganta wannan hadisi sun qala sannan sai ce wa hadisu abi huraira amma fa hadisin abu huraira inna ma saha abin da yasa ya inganta li'annahu qabru ya min ghairi wajhin saboda an sake ruwaito shi ta wata fuskar ina ma'anar hadisin abu huraira wannan laula an ashukka dinnan wannan hadisin muhammadu dan amr dinnan hasanul hadis ne amma me yasa tirmidhi ya inganta hadisin saboda yace an sake ruwaito shi ta wata hanyar daban kun fahimta jama'a ana so ne a nan kuma a sake fitar da tirmidhi daga wani zargin na biyu don karka ce to ai dai har wa yau imamu zahabi ya fi gaskiya sai a ce a'a cewa ai tirmizi malamin shi bukhari ya ce mishi kafiru dan abdullahi hasanul hadis me yasa ya zai ce hadisin sahihi ne ta iya yi nan ka tuhumce shi malamin shi ya ce mishi hasanul me yasa shi ya je ce sahih amsa ita ce ai ya samu wata hanyar ne da ta ƙara wannan ƙarfi ko kun fahimta sai malam ya ce ai ga wani mutum ma mai suna muhammadu dan amr shi ma hasanul hadisi ne amma turmizi ya mai da hadisin shi ne sahihi me yasa saboda ya ce an ruwaito shi ta wata hanyar daban ko kun fahimci wannan da kyau jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai ce wa adatul bukhari to al'adar bukhari kuma ita ce me tahsinu afradi muhammad ibn amr yana kyautata dukkan hadisan da muhammadu dan amr ya kadaitu wajen ruwaito su wasa haza amma kuma kaga wannan hadisin sai shi turmizi ya ainihin inganta shi tare da cewa malamin shi yana kyautata irin wannan isnadin sai shi turmizi ya mai da shi sahihi wa allala zalika amma sai kawo dalilin da yasa ya ainihin ƙara bayani akan bayanin da malamin shi yayi yace fa innahu ruwiya min ghairi wajhin an sake ruwaito hadisin ne ta wata fuska daban wato barin ɗan tsaya a nan yi bayani saboda waɗanda ba su sani ba da kuma waɗanda suka sani ɗin ainihin suka manta shi hadisi ingantacce jama'a da ake cewa hadisi ingantacce asalin kalmar malamai suna cewa ne alhadisul maqbul to alhadisul maqbul wato hadisin da ake karɓe ana aiki da shi iri hudu ne akwai sahihun akwai sahihun li akwai hasanun akwai hasanun lighairihi sahihun shine sahihun li mutum ne ya ruwaito hadisi wanda ɗari bisa ɗari ko casa'in da biyar bisa ɗari ko sittin bisa ɗari malamai sun tabbatar da cewa haddashi nagartacciya ce malamai sai su tabbatar da duk inda hadisin shi ya zo ya zama sahihi kamar wa kamar malik kamar shu'uba kamar sufiyan ibn uyaina kamar Ahmad bin Hanbali waɗannan mutanen in dai ba a samu matsala ta wani wuri ba to in su suka ruwaito hadisi hadisi ya zama sahihi na'am to mutumin da bai kai martaba su ba fa hadisin shi ko kuma hadda shi ta zama arba'in bisa ɗari ko kuma arba'in da biyar bisa ɗari ko hamsin bisa ɗari to shi kuma sai malamai sai su ce ya zama hasanul hadis to duk sanda ya ruwaito hadisi sai su ce hadisin shi ya zama hasan to yayin da wancan na farko kamar hadisin imam malik ya zama mai sahihun li wato hadisin duk da imam malik ya ruwaito shi hadisin da kanshi ya inganta imam malik bai bukata sai wani ya sa mai waigi shi hadisin ya inganta to haka mutumin da bai kai martabar imamu maliku a hadda ba shi kuma in ya ruwaito sai a ce hadisin nashi ya zama hasanun hasanun to hasanun din lizatihi to idan aka samu hadisi hasanun lizatihi sai aka sake samun wani mutumin da shi ma martaba shi hasanun lizatihi ce ya ruwaito wannan hadisin sai zama hadisi ɗaya mutanen da aka yi musu shaida kowanne da cewa hasanun lizatihi sun haɗu akan ruwaito wannan hadisi to in ka haɗa waɗannan hanyoyin su ne za ka kira sahihun lizairihi wato asali hadisin hasanun ne lizatihi amma ya zama ne ya zama sahihun li ghairihi anan sahihi ne amma ba irin na wancan imam malik ba sai da aka samu wani ya zo ya sa mai waigi sannan ya zama sahihi amma kun ga na imam malik babu waigi to in ka koma martaba ta uku ita ce me ita ce martabar da aka samu wanda ya ruwaito hadisi kaza eh a yanzu mun faɗi martaba ta uku kenan martaba ta farko ita ce sahihun lizatihi martaba ta biyu ita ce hasanun lizatihi to hasanun lizatihi idan ka haɗa biyu ko uku ko sama sai zama sahihun lighairihi martaba ta uku kenan to amma a nan ina so ka gane hasanun lizatihi yana ƙasa da sahihun ko to amma kuma hasanun lizatihi ya ƙara samun hanya to yanzu ya koma yana biye da sahihun lizatihi don haka a ƙarƙashin haka sai ka ce sahihun lizatihi sahihun lighairihi sannan hasanun lizatihi to na hudu wanda shine na ƙarshe shine hadisin da ya zama ba'isi ne lizatihi amma ba'af din iri biyu ne akwai ba'isi wanda yake ba'isi ne diman da'iman ya zama ba'isi misali tun da wani ike mai mantuwa ne to har abada hadisin shi da'isi ne kamar wa kama abu hanifa don haka duk hadisin da abu hanifa ya ruwaito to malamai zan ce wannan hadisi da'isi ne me yasa a wajen hadisi imamu abu hanifa yana da mantuwa hafs mai kira'a idan ya ruwaito hadisi duk hadisin da ya ruwaito titir diman da'iman hadisin ya zama ba'ifi me yasa saboda yana da yawan kurakurai a cikin hadisi ku kiyaye a cikin hadisi a kira'a ce Allah ya mai baiwa kamar yadda Abu Hanifa a fiqh Allah ya mai baiwa a hadisi fa dan kuma Allah bai mai baiwa ba kamar yadda Imam Malik Allah ya mishi baiwa a cikin hadisi da fiqh a kira'a fa tunda kake baka taba jin an ce kira'ar Imam Malik ba to bai iya kira'a bane ya iya amma shi ba limami bane a kira'a idan kun fahimci waɗannan bayanan don haka hadisin da abu hanifa ya ruwaito dinan da'iman sunan hadisin ba'ifi har abada ba zai zama hasanun ba har abada ba zai zama sahihi ba to amma idan abdullahi ibn lahi'a alqadi ya ruwaito hadisi ko da hadisin da aka tabbatar da cewa ya ruwaito shi ne lokacin da ya samu matsala ku kiyaye to wannan hadisin malamai za su aje shi a rataye idan aka samu wani ya ruwaito irin shi kamar ne kamar wanda yake majhuli amma wani irin jahala majhulul hal ko kuma mukhtalif irin shi abdullahi ibn lahi'a din to sai a haɗa hadisin abdullahi ibn lahi'a da hadisin wancan mutumi majhulul hal sai a ce ya zama hasanun lighairihi to don haka duk inda hasanun lighairihi yake to da'ifun ne lizatihi don haka waɗannan su ne maratib na hadisai waɗanda kake jin ake cewa makabuli don haka hadisi makabuli akwai da'ifun lizatihi shine in sun tashi sai su ce mishi jayyid in ya zama me in ya zama hasanun lighairihi dan haka in ka ji malaman hadisi suna cewa hasanun lighairihi to duk ɗaya ne da hadisi salih da hadisi munjabar ko hadisi jayyid duk waɗannan ko gaji sun ce haza hadisun maqbul to duk ire-iren waɗannan kalmomi galibi suna nufin wannan nau'in ne na farko nau'i na biyu fa shine hasanun لذاته نوعي نأكفا شيني صحيح لغيره نوعي نهدفا شيني صحيح لذاته to waɗannan su ne nau'ukan hadisai waɗanda ake tattara su a ce wannan shine hadisi makabuli na'am wa alaikum salam ku dan ƙara mana fankan nan na'am lamba ɗaya kawai eh eh na'am ko ya faru malamin su ɗaya ne ko ba malamin su ɗaya bane abin da ake so a gane shi dama wani ana shakka ne game da shi to amma in aka samu wani kuma ya ruwaito irin wannan magana sai a ce to a zahiri shakkar da ake a wancan bata faru ba matsala bata faru ba shikenan sai a karba eh Allah ya taimaka dan haka jama'a kun ji sai malam yake cewa wa qarrara ibn salah hadhihi alqa'ida ibn salah ma ya tabbatar da wannan qa'ida fi ulumul hadith a cikin littafin shi ulumul hadith shafi na 104 daidai dan haka sai ya ce fa hadithu kafir ibn abdullah fi sulhi hadisin kafir dan abdullahi game da as-sulhu ja'izun din nan ko qad ittabada bi hadisi abi huraira an karfafe shi hadisin ya sa ya ƙara samun karfi da hadisin abu huraira walidhalika sahahahu tirmidhi dan haka tirmidhi ya inganta shi wallahu a'lamu magana da al-hafiz al-iraqi yayi ta ƙare jama'a kun ji wannan da kyau kun fahimta da kyau kenan yanzu ba ma wanke turmizi daga yin kuskure ko da kuskure zai zama ya faru kenan yanzu ko da ya tabbata turmizi ya yi kuskure game da inganta wannan hadisi kuskure ne wanda ya yi wanda zai zuba mai da daraja a kuskure ne wanda wanda zai zuba mai da daraja kamar kwararren tunka ne ma'ana dan kwale-kwale ko kafinta wanda in ya saka kusa yana buga ta ta shiga daidai ran nan da ya saka ta sai ta karkace sai a ce shikenan kafintancinka ya lalace daga yau ko kun fahimta jama'a saboda haka abin da ya zama nadiran ne ba a hukunta mutum da shi malam yace wa qala aidan har wa al imam al iraqi ya sake fadi inda sharhihi hadisi inda sharhihi ko hadis sa'a allati turja yawm al juma'a da yazo sharhin kuma hadisin wannan lokaci da ake fatan karban addu'a ranar juma'a ko ma nasuhu ga maganar da shi al imam al iraqi ya fadi yace qala sahibul mizan mai littafin almizan zahabi ne kenan har yanzu shi ma iraki bai kyale shi ba ya ce mai littafin almizan ya ce falihaza la ya atamidu ulama'u ala tashihi tirmidhi dan haka malamai ba sa dogaro da ingantawar da tirmidhi yake yi waccan magana ce ya sake faɗin ta zai sake rabbinta a wani wurin kuma shi iraki wadda zahabi yayi kuntu sai iraki ya ce la yuqbalu hadha at-ta'anu minhu ba za a karɓi wannan zargin da imamu zahabi yake wa tirmizi ba fi haƙƙin tirmizi game da darajar tirmizi ba za a karɓi wannan zargin ba ko kun fahimta sai ya ce dalili fa huwa imamun mu'tamadun alaihi shi tirmizi limami ne wanda yake ana dogaro akan shi wala yamtani'u an yakhtalifa ijtihaduhu ma'a ijtihadi ghairihi fi ba'd rijali ba abu ne wanda za a ce ba zai yiwu ba a iya samun saɓani tsakanin ƙoƙarin da ya wajen fitar da hukunci da hukuncin da wani malami ya yi za iya samun ya yi hukunci hukuncin shi ya saɓa wa na wani malamin baya yiwuwa da garon nan kuma a ce shi kenan an watsar da maganar shi sai ke cewa wa ka'annal musannif ra'ahu ra'a ma ra'a ma ra'ahu al-bukhari fa innal musannifa naqala an al-bukhari annahu qala fi hadisi kafirin عن أبيه عن جده في تكبير الإيدين إنه كو هكذا إيه إنه حديث حسن yake kamar ka ce mai littafin nan ya dubi irin abin da al'imam al-bukhari ya duba yace domin shi wannan ainihin mai littafi wa kenan tirmidhi ya ɗauko daga bukhari cewa bukhari ya yi magana game da hadisin kafir daga baban shi daga kakan shi game da sallar ainihin wato kabbar bari na sallar idi guda biyu cewa bukhari ya ce wannan hadisi ne ne hasanu wa inna ma hakama alaihi bil husni bi itibari shawahidi ai bukhari ya yi hukunci ne da cewa wannan hadisi kyakkyawa ne saboda ya lura hadisin yana da wasu riwayoyi waɗanda za su ƙara da shi فإنه بمعنى حديث أبي موسى المتقدم domin ma'anarsu ɗaya da hadisin abi musa wanda ya gabata yuridu hadisahu allazi fi sahihi muslim wato yana nufin hadisin abu musa wanda yake cikin sahihi muslim a lamba ta 853 fartafa bi wujudi hadisin shahidin lahu ila darajatil hasan dan haka matsalar da ake tunani akwai a cikin wancan hadisi to tunda an samu wani hadisin ya ruwaito irin magana da wannan hadisin ya ruwaito matsalar ta ɗauke hadisin ya koma martabar hadisi hasan ko kun fahimta wa qala al-hafiz ibn rajab al-hafiz ibn rajab Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yace wa tirmidhi rahimahullah shi tirmidhi Allah ya ji kanshi yukhruju hadith thiqa ad-dabit yakan fitar da hadisin amintaccen mutum wanda yake da ainihin karfin hadda wa man yahimu qalilan yakan kuma fitar da hadisin wanda yake kuskure kaɗan daga wahami shine yahimu wa man yahimu kasiran kuma tirmidhi yakan fitar da hadisin wanda yake kuskure da yawa wa man yaghlibu alaihi wahamu kuma tirmidhi yakan fitar da hadisin malaman da kurakuransu sun fi yawa fiye da daidansu yukhruju hadithahu nadiran yakan fitar da hadisin irin waɗannan mutanen amma ɗan kaɗan yakan fitar amma wa yubayyinu zalika sai ya bayyana haka abin da ake so a ce maka ku natsu da kyau ku fahimci wannan magana Tirmidhi yakan fitar da hadisin mutumin da yake amintacce ne mai cikakkiyar hadda kamar wa kamar Malik kuma Tirmidhi yakan fitar da hadisin mutumin da yake da kurakurai yan kaɗan kuma yakan fitar da hadisin mutumin da yake da kurakurai da yawa kuma Tirmidhi yakan fitar da hadisin mutumin da kurakurai shi sun fi daidai ɗin shi yawa to idan imamu Tirmidhi ya fitar da ku kiyaye jama'a nau'uka guda biyu ɗin nan nau'in farko shine ne wanda kurakuran shi suke da yawa nau'i na biyu shine wanda kurakuran shi suka fi yawa bayyanawa wala yaskutu anhu baya shiru kun fahimci wannan tono maka shi wanda in baka natsu ba babu mamaki zaka iya shiga cikin kuskure a yau ko kuma a nan gaba shine tirmizi nau'uka hudu na mutane yakan fitar da hadisi da mutumin da yake amintacce ne ɗari bisa ɗari da mutumin da yake amintacce ne sittin bisa ɗari da mutumin da yake amincin shi talatin bisa ɗari da mutumin da yake amincin shi goma bisa ɗari dukkan mutanen da suka faɗo kashi na biyu waɗanda matsala ta kai matsala ba a aiki da hadisinsu ko to turmizi bai taɓa shiru a kansu ba sai da ya bayyana to in kun fahimci wannan magana a yadda ya yi ta me yasa za a zargi imam tirmidhi kenan dukkan hadisin da kaji ya inganta shi ko ya kyautata shi to me riwayar hadisin bai faɗo ɗayan ɓangarorin nan guda biyu masu haɗari ba ko kun fahimta don haka sai yake cewa وقد أخرج حديث كثير بن عبد الله البزني دون هكا الإمام الترمذي يفتد حديث عبد الله دن كثير دن عبد الله المزني walam yujma ala tarki hadisihi malamai ba su haɗu akan cewa a yi watsi da hadisin kasiru ɗan abdullahi annuzali ba bal ko kad qawwahu qaumun an samu wasu mutane ma ainihin sun karfafa hadisin wannan mutumi wa qaddama ba'dhum hadisahu ala marasil ibn al-musayyib wasu malaman ma suna gabatar da hadisan kasiru ɗan abdullahi a bisa hadisan da suke sa'idu ɗan musayyib ruwaito su sai dai mursalai ne waɗanda bai faɗi sahabin ciki ba ya tsallake kai tsaye ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya abin da magana take hukuntawa shine ne wannan mutumin da ake tuhumar tirmidhi ko da zahabi yake tuhumar tirmidhi akan inganta hadisin shi ya kamata ko da za a zargi za a zargi tirmidhi a zargi tirmidhi akan inganta hadisin irin wannan mutumin a'a me yasa saboda na ɗaya malamai ba su haɗu akan watsi da kafiru ɗan abdullahi ba na biyu wasu malamai ma suna karfafa hadisin shi kamar suwa kamar su bukhari na uku malamai akan samu sukan gabatar da hadisin shi ma a bisa marasilu na sa'id ibn al-musayyib wanda marasilu na sa'id ibn al-musayyib kuma mafi yawancin malamai ma wasu na inganta su amma kuma kaji har an samu malaman ma da ke gabatar da riwayoyin kafiru dan abdullahi akan riwayoyin sa'id ibn al-musayyib in mursalaini wannan yake tabbatar maka da cewa yanzu fa ma tukuna kokarin tabbatar da cewa Imam Tirmidhi yayi kuskure game da inganta wannan hadisin ma bata tabbata ba tukuna ba ma wai a zarge shi ba ma'ana ana so a tabbatar maka ne karshen al'amari fa Tirmidhi ne ma zai yi nasara akan inganta wannan hadisin da yi wa alaikum salam wa rahmatullah na kamar yaya kamar yaya na ɗayan kashi biyu na farko kenan ma'ana shi kafiru ɗan abdullahi ai mun gabatar cewa hatta bukhari ya ce hadisin shi hasanun ne wanda ya tabbata hadisin shi ya zama hasanun shine muka ce kun ga bai kai martaba su imamu malik ba amma kuma bai kai a rusa hadisin shi ba don haka yana ƙasa da su imam malik kenan don haka hadisin shi ya zama hasan a ƙarƙashin wannan kenan ba za ka sa rai tirmidhi zai tura hadisin shi ba sai ce wa qad haka tirmidhi tirmidhi ya ba da labari fil ilal a cikin littafin shi al ilal an al bukhari daga bukhari annahu qala fi hadisihi fi takbir fi takbir al idaini cewa tirmidhi ya ba da labarin bukhari da ya zo magana dangane da hadisin kafiru dan abdullahi game da kabbar barin sallar idi ko bukhari ya ce huwa asahu hadisin fi hazal babi a cikin wannan matsala ta kabbar barin sallar idi wannan shine hadisin da ya fi inganci kala sai shi kuma turmizi ya ce wa ana azhabu ilaihi dan haka nima na tafi zuwa ga abin da wannan maganar da bukhari ya faɗi jama'a kun ji wannan da kyau malam ya ce wa qala doktor nuruddin itar الدكتور نور الدين عكر wani malami ne mutumin ƙasar sham yana ba da muhimmanci ƙwarai da gaske game da abubuwan da imamu tirmidhi ya rubuta shine in ba ku manta ba makon da ya wuce na zo muku da haƙiƙin da yawa littafin sharhin ilal tirmidhi mujalladi biyu na ibn rajab to ya rubuta littafi wanda na zo muku da bayani akan littafin kuma ga sunan littafin nan a nan ƙasa الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين إمام الترمذي تاريخ إمام الترمذي ده كما قد نقرتا ده فائدو جن ده كي تكان النتاف الترمذي ده بخاري ده مسلم تبركو جاء من ده دكتور نور الدين عتر يبدي بروفيسور ني أحاديث يتي ونحن قد عرفنا مكانة أبي إيسى وإمامته mu mun riga mun san matsayin abi isa wato baban isa turmizi kenan mun kuma san matsayin limancin shi a cikin ilimi najidu hadha ta'an min az-zahabi sai kuma mu zo mu samu irin wannan zargin daga al-imam az-zahabi ya ta'aradu ma'a ma taqarrara min imamati tirmidhi wannan maganar da zahabi ya faɗi ta yi karo da abin da muka sani game da shugabancin da turmizi yake da shi a fil hadisi a cikin hadisi wa fi ulumihi da kuma cikin ilimin hadisi wa min al-ittifaqi ala akhdh as-sahih wal hasan min kitabihi sannan wannan magana kuma ta saba wa haduwar malamai wadda muka sani na cewa malamai suna karban maganar turmizi game da inganta hadisi ko kuma kyautata hadisin da yake a cikin littafin shi don haka wannan maganar ta zahabi ba za mu karɓe ta ba mun yi watsi da ita muna nan akan abin da muka sani da Allah wannan maganar tana da matuƙar muhimmanci ina son kowa ya natsu zan yi ta'aliki a kanta ku koma kuma cikin kasusuwa na na karatun hiqba wadda nake a anguwar magumi za ku sami ire-iren waɗannan bayanan shine ka'ida a wurin Allah a cikin addinin musulunci ita ce innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ula'ika an hamu ba'aduna idan Allah ya riga ya ce kai dan aljanna ne to duk wani surutu da wasu za su maka da ɓata suna ba zai ɓata ka a wurin Allah ba wannan tarbiyya ce Allah yake nuna mana haka ya kamata mu musulmi mu ɗauka lokacin da aka ce Aisha ta yi zina sai aka samu wani sahabi sai ya tsaya a irin wannan matsayin shine wa Abu Ayyub al-Ansari da aka taru annabi sallallahu alaihi wasallama ya tara su ya ce kun ji abin da aka ce yarinyar nan ta yi me za ku ce abu ayyub al-ansari sai miƙe yana faɗa ya ce ya manzan Allah matar taka da muka san alheri game da ita yanzu wasu munafukai su zo su yi maganar banza a kanta sannan har kake tunanin me za mu ce ya manzan Allah wannan maganar da suka yi maganar banza ce sai abu ayyuba ya buge rigar shi sai ma ya tashi daga wurin taron ma'ana wannan magana ma bai kamata a kira mata taro ba kun ji ka'ida ta farko da ya shiga gida sai matar shi ta ce o ka ji abin da aka ce aisha ta yi sai ya ce me sai ta ce kaza sai ce ke za ki iya yin wannan abin sai ta ce aisha ba ta fi ki daraja ba sai ce ba na san maganar banza amma sai buge rigar shi sai ya sake waje wannan shine asalin abin da ake son kowane musulmi ya tsaya amma kaico yahudawa da 'yan shi'a da 'yan bidi'a sun rikita tunanin mutanen duniya a yau mutumin da ka san mutumin kirki ne sai aka zo ana zaune wurin shanti sai aka ce o kajuwa ne ya yi sata sai ka ce ya aika ai mutum ne ka lalace ba ahalin sunna ba ne kai abin da ake so ka tsaya a kan abin da ka sani na nagarta har sai an kawo maka dalilin da ƙarfin shi ya kai ƙarfin wahayi sannan za ka tashi daga abin da kake akai ka koma akan wani abu amma a yau mutane ba a haka suke ba a yau mutane ba a haka suke ba dukkan mu yanzu kowa ya san su dai su mutumin kirki ne limamin Ka'aba yanzu kana kama CNN in aka ce an kama su dai su ya saci agogon wata hajiya sai ka auna su dai su limamin Ka'aba wata hajiya ta jefar da agogo ya sata ba sai ka auna ka ce wannan magana banza ce amma saboda yadda yahudawa suka lalata mutane sai ka samu wani alhajin sai buɗe baki ya ce ha ya aika ai dama limaman nan ka dai gansu kawai to in kai haka ka lalace na haka ahlus sunna kusan yadda musulunci yake abin da ka sani nagari ne ba za ka tashi akan wannan nagarta ba sai an zo maka da dalilin da ya kai karfin wahayi ita ce magana da nuruddin isar yake ce mana mu dai mun gamsu al-imamu tirmidhi limami ne a hadisi mun gamsu ya iya mun gamsu duk malamai suna daukan maganar shi zahabi duk da kai malami ne mutumin kirki ne ka dawo ka ce malamai ba su ɗaukan maganar tirmidhi ba za mu yarda da magana ka ba domin ba ta da hujja a ciki domin kai kanka mun gano kana ɗaukan maganar tirmidhi don haka kuskure ne kai Allah ya ji kanka kai da tirmidhi din gaba daya jama'a da a ce musulmi za su tsaya akan wannan ka'idar ko wallahi al'azim da kun ga an kashe bakin tsanya da an kashe bakin tsanya amma kai co ka je ka karanta www.davidduke.com ka je ka karanta wani article mai suna who controls the media su wane ne ke sarrafa kafofin yada labarai na duniya yau gaba ɗayan kafofin yada labaran duniya yau yahudawa suke sarrafa su kun san cewa yanzu aljazira ba mallakar larabawa ba ce 70% ɗinta mallakar kamfanin time warner ne waɗanda suka mallaki cnn don haka ba ta da wani amfani yanzu da jazira da CNN duk ɗaya ne wannan abin da nake so in tabbatar mana shine ne yayin da ya zama yahudawan duniya su suke sarrafa kafofin yatsa labarai a yau shi kuma da yahudu bai da aminci wajen ba da labari qur'ani ya tabbatar mana da haka ina muka gane haka Allah ne sai ya ce manzon mazi yuqridullaha qardan hasana da yahudu ya san ba talauci ne yasa Allah ya ce wa zai bani rance ba amma fa sai bayahude ya ce inna Allah faqirun wa nahnu aghniya yana sanafa da cewa ba talauci ne yasa Allah ya ce a bashi rance ba dan in an ba da rancen ba shi za a kaiwa ba kalma ce Allah ya amfani da ita ku taimaka wa bayina ni ma in taimaka muku in biya ku bayahude da yawa Allah irin wannan kana da aminci akan bayahude zai bada labarin gaskiya akan ka to don haka musulmi sai ku yi taka tsantsan game da tashoshin yada labarai da kuke saurare da jaridu da kuke karantawa da abubuwan da kuke karantawa akan intanet ku yi taka tsantsan ba mu ce ku daina yadda ba ba mu ce ku daina karanta ba muka ce ku yi taka tsantsan in ba haka ba wallahi wata rana sai kafar yada labarai ta sa ku kun gama yin yaƙi gaba ɗaya sai an gama yaƙin bayan shekara biyu an dawo ana gyare-gyare ana kaza ana kaza wai ina ma aka ji labarin sai a ce daga wurin wana ne wana ana tambaye shi sai a ce wallahi an gano lokacin da ya faɗi maganar ma ya bugu ne ashe mafi yawancin masu rahoton yan giya ne saboda haka musulmi ku kiyaye mu musulmi muna da ka'ida mun san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mutanen kirki ne a ina muka san mutanen kirki ne mun zauna da su ne qur'ani ne ya faɗa mana Qur'ani gaskiya ne eh Qur'ani gaskiya ne to Qur'ani ya ce sahabban mutanen kirki ne idan yanzu aka samu Khomeini ko wani zindiki ya ce sahabbai mutanen banza ne sai mu ce wa man asdaqu min Allah qila da Khomeini da Allah wa yafi gaskiya Allah Allah ne mai gaskiya Khomeini makaryaci ne ashe kenan in kana da imani shedar da Allah ya bayar game da sahabbai idan wani ya zo cire wannan shaida sai ka duba da shi da Allah waye fi gaskiya amma kamar yadda na ce saboda 'yan shi'a da yahudawa sun lalata tunanin mutane yau sai ka samu mutum ya miƙe a masallaci yana cewa ai imamu wani ma ya ce sahabbai mutanen banza ne ai imamu wani ma ya ce kaza ai imamu wani ya manta rabbul a'immati me ya ce game da su ko kuma ya mantar da mutane ko ya manta ƙememe da haka wannan ka'idar da malam yake gina mu a kai ina son ku kiyaye ta ita ce take zaunar da al'umma lafiya to amma gaskiya ahli sunna suna da maraici a yau maraicin shine akwai karancin malaman ahli sunna musamman a Najeriya waɗanda suke karantar da manhajiya ta ahli sunna sai sa mafi yawancin ahli sunna suna da aqida ta ahli sunna amma ba su da tarbiyya ta ahli sunna ita ce yanzu yanzu ba za ka tafi masallacin juma'a ko ina a Najeriya na ahli sunna wanda limamin su ya tafi idi garin su ka je ka ce a tashan motar garin su liman an kama liman ya saci biredi wani a masallacin zai ce ai da an dai liman ne zai aika madadin ya tsaya yi tunanin wannan mutumin limamin mu ne shekara goma da ta wuce wannan da ya zo ka labarin wane ne shi ma tukuna a kawai sai a ce ai tun da to dukkan mutanen da kuka ji labarin sharri da ƙarya yana dasuwa a zuciyarsu ya shafe labarin alheri ko su kansu mutanen sharri ne a zuciyarsu ma'ana dama zuciyarsu tana shirye da ta karbi sharri ne idan zuciyarka kuma tana shirye da ta karbi a ce malam wane yayi kuskure ana zuwa ka ce maka tirmidhi yayi kuskure sai ka ce yayi amma ba haka ba kun ji yadda malamai suke ta'ammuli idan ka zo ka ce imam malik yayi kuskure sai mu dube ka tukuna kai waye kai yaya imaninka yaya iliminka yaya gogewarka yaya yadda ka iya gwada dalilai tukuna amma kawai ka miƙe ka ce jama'a imam malik yayi kuskure sai a ce yayi ai dama mutum ne a to ba ku san imam malik ba dan haka ya kamata jama'a ku ɗauki wannan ka'ida tana daga cikin fa'idar wannan karatu na yau wanda za mu samu ita ce nuruddin yake cewa mu dai mun san imamu turmizi gogagge ne a cikin ilimin hadisi ya iya ya kware kuma duk malamai sun haɗu akan suna ɗauko maganganun shi ya inganta ya kyautata suna amincewa da su wannan maganar da zahabi ya faɗi ba ma tuhumar zahabi amma muna cewa zahabi ya yi kuskure ba za mu yarda da ita ba iyakar ta kenan ina fatan jama'a kun gane sai malam yake cewa wa idza bahasna anil haqiqa idan muka bincike game da ainihin eh wa idza ma bahasna anil haqiqa idan muka bincike game da haƙiƙanin al'amari najidu za mu samu ba'afar da'a zahabi za mu samu raunin waccan magana da imam zahabi ya da'awarta adama ta'awili ala tasihi abi isa wa tahsinihi game da cewa ba za a dogara game da ingantawa da kyautatawar tirmizi ba wa najidu butulanahu zahiran kuma za mu samu wannan magana ta zahabi batacciya ce bacin ta kuma ya bayyana kama annana najidu khata kamar yadda za mu iya samun kuskure يحالف انتقادهم للترمذي في الأحاديث التي اعترضوا عليه في تصحيحها أو تحسينها كما يبدو كما زام إيسام cewa su waɗanda suke ƙoƙarin cin gyaran tirmizi game da inganta hadisai ɗin nan da yake da kyautatawa za mu samu akan cewa su ne suke tare da kuskure illa ma kana kalilan jiddan sai ɗan abin da yake ɗan kaɗan ne wanda yake ɗan kaɗan ɗin nan shine suka ci gyaran tirmizi ya tabbata gyara wannan bahasi ne mai zaman kanshi kaje ka duba shi a cikin littafin qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila wadda ibn taymiya ya gabatar na'am lallai ne waɗanda suke cin gyaran al-imamu tirmizi babu shakka suna da kurakurai da yawa a cin gyaran da suke amma akwai wurare kuma waɗanda ɗaya biyu ba a rasawa sun dace a wannan wurin wa zalika al-khata'ul qalil wannan kuskure ɗan kaɗan wanda yake tabbata game da imamu tirmidhi huwa hukumul bashariya ai wannan kuma ɗabi'a ce irin ta ɗan adam fa inna amal bashar domin aiki na ɗan adam mahama sama duk yadda ya ɗauka kuwa dan daraja sama daga nan ake asami kana jin sami asami maɗaukaki to duk yadda aikin ɗan adam ya ɗaukaka wa kamula duk yadda ya cika la ya khalu min naqabin ba zai iya kubuta daga a gyaran shi ba fa hadha malikun yo ai ga imamu maliku ma in tuqida an ci gyaran shi wa kadhalika al-bukhari wa muslim haka bukhari da muslim ma an ci gyaran su eh malam yake cewa wal aqu wa lam yakhlu ahadun min al-a'lam min naqd babu wani daga cikin manyan malamai wanda ya kubuta daga a ci gyaran shi thumma lam yadurra dhalika fil ihtijaj bihim tare da cewa kuma an ci gyaran nasu ko wannan bai cutar ba game da gobe ko jibi ko gata a kafa hujja da maganganunsu wal akhdhi anhum kuma wannan bai sa ba za a ɗauki ilimi daga gare su ba wal itimadi alaihim ba kuma za a dogara daga gare su ba jama'a ina ƙara nuna muku yadda abubuwa suke abin da yasa yanzu mu a Najeriya daga cikin aikin da yake kanmu shine bayan karantar da ahli sunna sunna karantar da su kuma manhajiya ta sunna da kuma tsoratar da su game da manhajiya ta yan bid'a waɗannan manahij ake koya maka su ne manhaji na ahli sunna wato su ne tafarkin ahli sunna cewa ko da ya tabbata malami ya yi kuskure wannan ba zai sa a ce to duk abin da ya a baya ya lalace ba duk abin da zai yi a gaba ya lalace ku kiyaye sai dai in ya ɗauko muguwar aƙida ne misali dan fodiyo yana da malami buzu ne mutumin kasar agadas sunan shi malam jibril ibn umar kubbarar jibril ibn umar tana nan yanzu a agadas ana zuwa ana ziyara kamar yadda ake na dan fodiyo wannan malami malamin hadisi ne dan fodiyo shine shehu da abdullahi kanin shi dukkan su malamin nan ya ziyarce su hannan sokoto ya ziyarce su ya zo ya karantar da su da ya karantar da su sai gane wannan malami yana da ilimin hadisi kuma suka bincika kasar hausa a lokacin babu malamin hadisi sai suka ce to abinda ba su bari su bi shi kuma ya karantar da su sahihul bukhari da suka bi shi shehu da ya je yan kwanaki ko yan watanni sai ya dawo gida abdullahi ya ce sai ya sauka don haka abdullahi sai da ya sauke sahihul bukhari sannan ya dawo bayan da suka dawo sai labari ya zo gare su cewa malamin nan nasu wanda ya kware game da ilimin sahihul bukhari ya kware game da sunna yanzu ya canza daga aqidar sunna ya koma aqidar mu'tazilanci ya dawo kuma yana suka hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama annan ne sai da suka bashi haƙƙi na malanta sai da suka je suka same shi shin waɗannan aƙidojin da muka ji an ce yanzu su malam yake goyon baya ko gaskiya ne yace musu gaskiya ne menene hujjoji sai kasa gabatar da hujjoji da za su gamsu suka tabbatar mishi da cewa to malam wannan aqida aqida ce ta mu'tazila dan haka mu ne maka nasiha ka dawo ka batta yaki sai suka dawo su ne mishi raddi yanzu sun gama bashi haƙƙin shi amma a Najeriya abin da muka ga ɗaliban ahalin sunna shine da zaran malamin su yayi kuskure shikenan sai su dauki aqida ta khawarij ya yi kuskure a wuri kaza eh to shikenan wannan ya zubar mishi da dukkan wata daraja wannan manhaji ne alkhawariji ahli sunna ku taka tsantsan akan haka khawarijawa su ne mutanen da suka bayyana tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama duk abin da suka fassara kuskure ne ko ya tabbata ko bai tabbata kuskure ba sai su daura yaki akai don haka annabi ya zo ya yi kaso rabo ne akai na dukiya kawai sai wani ya miƙe yace hazihi qismatun ma urida biha wajhullahi yace wannan rabon da kai ya manzon Allah baka yi adalci ba ba dan Allah kai ba kai zalunci sai manzon Allah idanun shi suka kada suka jazir kamar zangafur yace wai hak tur da kai kai canka man ya adal idza lam adil wa ana aminu man fis sama idan ni ban yi adalci ba wai zai adalci ni ne wakilin Allah a duniya sai manzon Allah yace amma babu laifi an yi wa annabi Musa fiye da haka ya haƙura ya ce amma ku dubi wannan mutumin daga tsatsan shi ne wasu mutane za su bayyana in ka ga suna sallah sai ka rena sallar ka in ka hada da tasu sun fi ka iya sallah in ka ji suna karatun alkur'ani sun fi ka iyawa ya ce amma fa karatun nasu baya wuce wuyansu ya ce za su zo suna kashe musulmi nan gaba waɗannan mutane su ne asalin khawarij sai suka yi ƙarfi a zamanin sahabbai da zaran sahabiya ba daidai ba sai sai kagan shi mutumin banza yana nan cikin sahihul bukhari ka karanta a cikin kitabus salati sahabi ne ya tashi yana sallah ya je ya dawo daga kiwo daga godiyar shi da godiyar shi sai ya sa mata igiya dogo igiya sai ya sake ta sai zo sai ya fara bin sallar magariba sai in dabba in ta dan jashi haka sai dan bita sannan sai ya fusgo ta sai ya dawo da ita wani ba khawarij yana gani sai ya ce kagan shi mutumin banza Allah ya tsine mai albarka kaza kaza kaza kaza da wannan sahabi ya idar da sallah sai ce duk naji abin da ka faɗi sai ce kuma ni sahabi manzon Allah ne sallallahu alaihi na zauna da manzon Allah na ga yadda manzon Allah yake da saukin hali abin da kai kake nufi shine in saki dabbar ta tafi karshen ta kafin in dawo dare yayi yace na ga irin yadda saukin halin annabi sallallahu alaihi wasallam ashahid shine khawarij su ne mutanen da abin da suka hukunta kuskure ne ku kiyaye su fa ba sa bincike yaya kaza ya faru a'a sun ga kawo ka ba su ce wa saba wa aya don haka ka saba aya sai ce ka zama kafiri hadisin sai yana nan cikin sunan nisa'i yadda suka buga da abdullahi dan abbasin da sayyidina ali suka dubi sahabban manzon Allah suka ce gaba ɗaya sahabbai sun zama kafirai bangaren muawiya sun zama kafirai bangaren aliyu sun zama kafirai me yasa suka ce saboda Allah bai yadda a ce akai hukunci da wani ba inil hukum illa lillah suka ce Allah ne kawai yake da hukunci sayyidina ali ya yadda akai hukunci zuwa ga wasu mutane sayyidina muawiya da aka yi hukunci zuwa ga wasu mutane don haka sun kafirta sai suka koma suka samu kansu a wani gida suka zauna su dubu shida suka ce su kaɗai ne musulmi a duniya kowa kafiri ne waɗannan suna daga cikin tayarat tunani na khawarijanci wanda ya fara ƙarfi a wannan zamani waɗannan abubuwan su ne muke ta cewa ahli sunna ku tashi ku yi karatu ahli sunna idan bai yi karatu ba gashi yana son sunna zai zama yana da mugun zafin ra'ayi sai zama khawariji ko kuma in ya zama yana da saukin ra'ayi sai zama sufi duk wata tarka-tarka an tago mishi sai karba don haka ku tsaya da kyau ku kalli waɗannan maganganun da na faɗi ku ɗauki ahalin sunnan najeriya ku ɗora su akan faifai waɗanda suka ƙi karatu ko dai ka ga saboda sauki ya koma ya narke cikin 'yan ɗariƙa ka ce to mutanen nan kaza kaza mutanen nan kaza kaza mutanen nan kaza kaza sai narke cikin su na ɗaya kenan na biyu ya ki karatu yana da zafin ra'ayi sai tattara ahlus sunna ma gaba ɗaya sai kafirta su gaba ɗaya Najeriya ma sai ce kowa kafiri ne sai shi wannan yana daga sharrin da kullum muke cewa ahlus sunna maganin shi shine ayi karatu karatu shi yake samar da ne shi yake samar da regulation shike shi ne yake daidaita ka wurin zafin ka yi zafin inda ya kamata amma ba za ka yi zafin da ya zaƙe ba wurin sanyawa ka sanya inda ya kamata amma ba za ka tafi ka lalace ba amma ahalin sunna ya zama diman da'iman zafi wannan ya saba manhajin sunna ahalin sunna ya zama diman da'iman sauki wannan ya saba ma manhajin ahalin sunna akwai wuraren zafi in ka dubi qur'ani akwai wanda ya dauki zafi in ka dubi alqur'ani akwai inda ya taho da ne da sanyi sannan akwai inda qur'ani ya daidaita abubuwa to haka ake so ahlus sunna ya zama ya ku ahlus sunna ku dage ku yi karatu amma matsalar ita ce kuna buƙatar ku tura ƴaƴanku su shiga ƙasashen ahlus sunna na duniya su je su karanto sunna ba irin wannan fassara da ake wa riyadus salihin da bulugul maram wannan ba zai tsare muku imani ba ya ku ahlus sunna saboda wannan fassara da ake wa riyadu salihin da bulugul marami a Najeriya bata gaza fassarar da mai karatun larabci kawai yake karantawa ba ba abin da za ta iya rike ahlus sunna saboda ana karanta bulugul maram ana karanta arba'un hadith ana karanta riyadu salihin ba a fassara su fassarar da ta dace daga nan sai zama ahlus sunna ba dora su akan sunnar da ta dace ba kana daukan wannan ahlus sunnan ka jefa cikin ahlus sunna a ƙasar Yaman sai ka ga shi ya zama mubtadi'i amma mai yiwa a garin su shine shugaban ahlus sunna to akwai matsala kenan ko ba haka ba domin a Najeriya nan in aka samu mutumin da yake likita ne in ka ɗauke shi ko ina a duniya ka jefa shi zai aikin likita haka ne ko ba haka ba to me yasa ahlus sunna a nan yana shiga cikin wasu ahlus sunna a duniya sai kuma sai su gan shi ya zama dan bid'a saboda me saboda ana da karancin malaman da za su karantar da asalin sunnar da za ta kai international standard level wadda za ta zama almustawal alami ko kun fahimta jama'a ma'ana jama'a yaya za a ce yanzu an karantar da kai harshen larabci a najeriya amma sai ka tafi ƙasar makka ko madina ka je ka haɗu da malamai da ɗaliban ilimi sai ka kasa magana da su malami yana lacca ba yana lacca ne da broken arabic ba yana lacca ne da standard arabic kuma kai kana da digiri a harshen larabci amma sai ka ce baka fahimta nisa baka fahimta ya aka yi baka fahimta akwai matsala kenan domin mai phd ne dokta ne guda a ɗaya daga cikin jami'oyin ƙasar nan babba ne a fagen harshen larabci a nan ƙasar amma a makka muka haɗu a cikin taron malamai sai ya zo ya ce mun akara maka lawa ni fa bana fahimta komai a wurin nan ya ce haba ala gafata malam kudin kuma ya ce mu suwa ya ce mu ba kowa bane malam duk wannan hayaniya da aka tara mana a Najeriya ranke dade kake faɗin haka wallahi alazim jama'a sai yake da shi a harshen larabci amma an je taron malamai amma yana karkatowa na cewa shi fa baya fahimta abubuwan da ake tattaunawa nan wannan ya ya saka alamar tambaya game da irin karatun kenan saboda haka ahlus sunna dole ne su tura ƴaƴayensu su je duk inda ake koyo karatu don su dawo su karantar ku shiga nan ƙasar Chadi ƙasar Chadi ku shiga Niger ku shiga Ghana ku shiga Mali duk waɗannan ƙasashen da na lissafa ku je ku samu malaman su suna karantar da su ilimin da duk inda suka je za su yi daidai da kowa mu ma ta faru a Najeriya a bangaren Qur'ani kowa ya san irin kira'a Qur'ani da ake shekara talatin da arba'in idan aka je da ita gasa karatun Alqur'ani koro mu za a yi haka ne ko ba haka ba da aka gyara fa ake yin karatun Qur'ani mai kyau yanzu ba 'yan Najeriya ne suke zuwa a haɗa su da Qurayshawa ba su je su ciwo kofi su dawo to wannan gyaran da aka yi a kira'a shine muke cewa a yi a hadisi shine muke cewa a yi a larabci shine muke cewa a yi a aƙida shine muke cewa a yi a tafsiri kowa ya san yadda ake karanta ƙur'ani a yanzu a najeriya shine daidai ba irin yadda ake wannan zubar gadon kira'a a da ba ba mutumin da zai je makka a haɗa shi gasar ƙur'ani da balarabe yanzu na karanta ƙur'ani gairin magarubi alaihim wala ramin amin a ce kuma zai ciyo gasa zai yiwu ba zai yiwu ba amma da aka gyara fa yanzu 'yan najeriya ne suke zuwa makka a haɗa su da 'ya'yan larabawa na ko'ina a duniya sai a waye gari a ce ɗan najeriya ya ciyo kofin me yasa saboda an gyara kira'a ko to hadisi ma shine muke cewa sai kun yi gyara game da shi amma in kuka ci gaba da yadda kuke karatun hadisi in kuka shiga duniya ba abin da za ku zama sai abin kunya haka larabci sai kun yi gyara haka aqida sai kun yi gyara haka manhajiya sai kun yi gyara alhamdulillah tun daga kyakkyawan misali ina da shi a hannu yanzu na yi misali kowa ya gane amma kuma dai kowa ya san gyara aka game da kira'a sannan muka kai matsayin da muke ko to ai gyara game da hadisi sannan muka kai matsayin da ake nema ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to shine sai malam yake cewa وإذا ما بحثنا في هذه الشبهة التي أثارها الذهبي idan har da za mu so mu tsaya mu binciki wannan matsala wadda imamu zahabi ya taso da ita wa haqqaqna fiha kuma mu tsaya mu tantance bayani akan ta bi ma'rifati asbabiha ta hanyar gano menene ya kai zahabi wannan magana najidul ghuluwa wal israf ash-shadid fi ma qalahu zahabi za mu samu ba wani abu da ke cikin waɗannan maganganu da zahabi ya faɗi sai alghulu wuce iyaka wal israf da kuma barna a wajen magana ashadid wadda ta tsanani fi ma qala zahabi a cikin waɗannan maganganu da zahabi ya faɗi ma'ana zahabi ya ketare iyaka ya yi maganar da ba haka ya kamata gaskiya ya yi ta ba da kamata ya sai ce wannan hadisi da imamu tirmidhi ya inganta shi kuskure ne inganta shi da ya saboda kaza saboda kaza sai ja baki ya shiru amma cewa wannan hadisin da ya inganta shi na daga dalilan da yasa malamai ba sa dogaro da maganar Tirmidhi to wannan magana akwai guluwi cikin ta akwai da iyaka wa nubayyinu sihhata ma asbatnahu ko wa natabayyanu sihhata ma asbatnahu sannan kuma da za mu ce za mu tabbatar ko mu yi bayanin ingancin maganganun da muka tabbatar min hujjiyati ahkamit Tirmidhi game da ainihin hujja hukunce hukuncen Tirmidhi alal ahadith game da ainihin hadisan da ainihin tirmidhi yake hukuntawa wato in mun so sai mu tsaya mu tantance bayani akan cewa lallai hukunce hukuncen tirmidhi hujja ne to sai mu ce wa nasbitu zalika min wajhaini za mu tabbatar da haka ne ta hanyoyi guda biyu al-awwal hanyar farko ijmali akwai hanyar dunkula magana wasani tafsili hanya ta biyu kuma ita ce hanyar da za mu tsaya mu feda biri har wutsiyar shi amma raddin al'ijimali malam doktor itar yake cewa raddin da za mu yi wa waccan magana ta ainihin wato zahabi a dunkule ala zahabi wadda za mu yi ta a dunkule ga imamu zahabi fadhalika annana bil bahasi nara amal at-tirmidhi fil jami' amal al-a'immat al-kibar sai mu ce ai idan da za mu tsaya mu binciki ainihin wato maganganu da hukunce-hukuncen da tirmidhi yake yi ko to za mu gano cewa ai aikin turmizi ya yi daidai da aikin manya-manyan limamai wato turmizi bai yi wani abu wanda yake saɓani ba tahtajjul umma bi hukumihi alal ahadith kuma al'ummar musulunci gaba ɗaya suna hukunci suna kafa hujja da hukunce-hukuncen shi da yake wa ainihin hadisai bi ijma'i ulama'iha da dukkan haɗuwar malamai na wannan al'umma fil qadimi wal hadisi tun a da har a yanzu wannan a dunkule kenan kun ga a dunkule ne muke cewa hukunce-hukuncen da Tirmidhi yake a cikin littafin shi mun gano ne mun gano cewa waɗannan hukunce-hukunce ne waɗanda sun yi daidai da hukunce-hukuncen malamai kuma al'umman musulunci tun daga na da har na yanzu suna hujja da maganganun Tirmidhi dan Allah ka duba littafin Bulugul Maram littafin Bulugul Maram cike ike da hukunce-hukuncen Tirmidhi zaka ji ne Bulugul Maram yana cewa sahahu Tirmidhi sahahu Tirmidhi hasanahu Tirmidhi to karanta littafin muntaqal akhbar matanin min al-awtar shi ma cike yake da ire-iren waɗannan maganganu kenan al'umma tun daga da har yanzu yanzu kuma in kana karanta hukunce-hukuncen da al'allama abdurrahman al-muallimi da al-sheikh ahmad shakir da al-sheikh muhammad nasir din al-albani waɗannan manya-manyan malamai hukunce-hukuncensu littattafansu suna cike da bayanin cewa turmizi ya inganta shi turmizi ya kyautata shi ashe kenan a dunkule za mu iya gano waccan magana ta imamu zahabi ba daidai ba ce ko kun fahimta wa tawbihu zalika wa daliluhu idan kuma mun so mu tsaya mu fashe mu fede buri har wutse shi ko mu fashe kwai sai mu bayani tare da kawo dalilai akan cewa awwalan na farko anna ahadan la yashku fi rusukh al-imam al-bukhari babu wani wanda yake shakka game da cewa zurfin imam al-bukhari a cikin ilimin hadisi ya kai matuƙa wa taqaddumuhu ala ulama'i asrihi da kuma irin jagoranci ko wucewa gaba wadda imam al-bukhari yayi akan malaman zamanin shi wa tirmidhi tilmizuhu to tirmidhi kuma almajirin bukhari ne tsari ku shine ne galibi in kaga ƙwararren malami a fage kaza to ɗaliban shi ne gogaggo a cikin wannan fagen misali idan gida kaza akwai mai ɗorin karaya yana mutuwa sai a ce a je wurin 'ya'yan shi ko ba su 'ya'yan ba su shahara ba ne ake sa rai 'ya'yan sun samu gogewa a hannun uba to malamin tirmizi gogaggen malami ne misali duk inda ka fito yanzu da satifiket a najeriya in aka bincika daga ina daga abu sai a ce wuce ka cancanta a yi maka interview amma an ka zo daga wata raguwar jami'a daga ina daga kaza sai a ce koma gefe guda sai an yi maka interview ta musamman tukuna sannan za ka shiga ɗakin asalin interview din menene ya ja haka nagartar da jami'ar ahmadu bello ta samu tun farko shi yasa duk wanda ya fito daga wannan jami'ar sai a ne sai a ce wannan ma ya iya kun fahimta idan kun gane wannan to tunanin da mana yake so ya saka maka kenan tun da dai kowa ya san Bukhari ya goge to Tirmidhi kuma almajirin shi ne sannan wa khirrijuhu fil hadisi sannan Bukhari ne ya yaye Tirmidhi a cikin hadisi wa qad sarraha fi akhir al-jami' shi kanshi Tirmidhi a ƙarshen littafin shi ya fito karara ya bayyana bi itimadihi ala shaykhihi Bukhari cewa yana dogaro akan malamin shi Imam al-Bukhari wajen fitar da hukunce-hukunce faqala ga maganar da ya faɗi yace wa ma kana fihi ya'ni al-jami yace duk wani hukunci da ka gani a cikin wannan littafi min zikril ilal na bayanin matsaloli fil ahadith game da hadisai war rijali da kuma matsalolin da ke tattare da masu riwaya hadisi wa tarikh da wasu matsaloli da suka shafi tarihi fa huwa mastakhrajtuhu min kutub at-tarikh to suna daga cikin abubuwan da na fitar da su daga cikin littafin tarihi me yake nufi da littafan tarihi anan yana nufin littafin at-tarikh na al'imam al-bukhari da makamantansu wa aksar zalika amma mafi yawancin maganganun da kake jin ina yi game da matsalolin hadisi da mazaje da tarihi ma na zartu bihi muhammad ibn isma'ila matsaloli ne da na je na tattauna da malami na muhammad dan isma'il al-bukhari wa minhu amma akwai kaɗan daga ciki ma na zartu fihi abdullahi ibn abdurrahman akwai matsalolin da na je na tattauna da malami na muhammad dan abdullahi dan abdurrahman ad-darimi wa aba zur'atar razi da kuma abu zur'atar razi amma sai tirmidhi ya sake cewa wa aksaru zalika mafi yawancin maganganun da zaka ga ina faɗi a cikin littafin nan nawa na matsalolin hadisai da ingantawa an muhammadin daga malam muhammadu ne shine bukhari wa aqallu shay'in fihi dan kaɗan ne daga ciki an abdullahi wa abi zur'a waɗanda na samo su daga abdullahi dan abdurrahman da jarumi da abu zur'a tarrazi wa idza kana ma ata bihi fil jami' sai malam yace to tun da ya zama abubuwan da tirmidhi ya zo da su a cikin wannan littafi nashi min ilm al ahadisi na bayyana matsalolin hadisai natijata munazaratihi ma al bukhari ya fitar da su ne sakamakon tattaunawar da ya da malamin shi bukhari ثم بعضه مع سنويه الدارمي وأبي زرعة sannan kuma wasu daga cikin abubuwan da ya kawo ya yi tattauna ne tare da abokan imam bukhari sinwu shine colleague to sinwaihi ai wato abokan aikin imam bukhari wajen wannan ilimi addarmi wa abu zur'a fa kaifa yasihhu alqawlu bi annahu la yu'tamadu alayhi to tun da ka ji irin yadda nagarta ilimin al'imamu turmizi take ko eh kun fahimci wannan da ke gama me yasa kenan za a ce magana ce wadda take ingantacciya wai a ce ba a dogaro da ingantawar imamu turmizi wannan magana daidai ce wannan magana ba daidai ba ce kun ji magana ta farko kenan saniyan magana ta biyu inna imaman fanni limamin wannan fage غير منازع wanda ba ai jayayya akan cewa shi limami ne a wannan fage ba shine wa aba amr ibn salah ibn salah ne littafin al-muqaddima wa ghayruhu da shi da waɗansu malaman min ulama idirayatil hadisi daga cikin malamai waɗanda suka kware game da binciken hadisi qad ja'alu tashiha tirmidhi fil jami' sun sanya ingantawa da tirmidhi yake wa hadisi a cikin littafin shi al-jami' min masabir sihha daga cikin madogara waɗanda suke na inganta hadisai al-mu'tamada waɗanda suke abin a amintu da su lissahihin za'idi alama fi sahihaini ga duk wani hadisi wanda ya ƙaru akan bukhari da muslim idan malamai ba su gano me ingancin shi ba sai su ce a duba in tirmidhi ya inganta shi a dogara malamai sun yi shaida akan haka sai ce wa hadha yaruddu di'a az-zahabi wannan magana ita kadai tana tunkuɗa waccan magana da zahabi ya riya adama ta'awilul ulama'i ala tasihihi da yace wai malamai ba sa dogara da ingantawar al-Imam Tirmidhi salisan magana ta uku wadda ita ma a bar a tsaya a lura da ita ce at-ta'miq al-ilmi fi kutubi ko at-tatbiq al-amal fi kutubi a'immatil hadisi yubtilu ad-du'a az-zahabi a aikace aikin da muka gani a cikin littattafan limaman hadisi yana bata waccan magana ta imamu zahabi kun gane ma'ana da muka bincika littattafan malamai sai muka gano malamai na dogaro da wa suna dogaro da al'imamu turmizi wannan kadai ya isa ya bata maganar zahabi kamar yadda na ce muku abin mamaki shi da kanshi zahabi din a cikin littattafan shi yana dogaro da ainihin maganganun turmizi don haka kawai sai ka ce kuskure ne ya faru ga zahabi Allah ya gafarta mishi malam yace wa yadulluna ala atimabihim abin da ke nuni gare mu cewa malamai suna dogaro akan tashiha tirmidhi wa tahsinahu fal kutubul hadisiyya mal'a littattafan hadisi a cike suke bin naqli an tirmidhi waɗanda suka daddako maganganu daga tirmidhi wa ihtijaji da kuma kafa hujja bi tashihihi da ingantawa da yake wa hadisai wa tashihihi da kuma ainihin hassana hadisai da yake yi ko da kuma kyautata ainihin hadisai da yake yi wa hadha al-imam al-munziri mana yace ai ga al-imam al-munziri ma fi ikhtisarihi li sunan abi dauda game da ikhtisari takaitawar da yawa sunan abi dauda yanqulu ahkam tirmidhi shi ma yana dauko hukunce hukuncen tirmidhi fi mattafaqa alaihi al-kitabani ko da ainihin abubuwan da littattafan guda biyu suka haɗu shine abu dauda ya rawaito hadisi tirmidhi ya rawaito hadisi idan munziri ya zo zai hukunta hadisin sai ya ɗauko hukuncin da tirmidhi ya sai ya kawo walau kana tashihuhu ghayra mu'tamadin da a ce ingantawar da tirmidhi yake ba a bar a dogara da ita bace lam yadhkur hal munziri munziri ba zai ambaci waɗannan inganta ba domin shi ma bijimin malami ne wa illa in kuwa ba haka ba lakana mujarrad ta'abin to da ya zama kawai munzir ya rinka wahalar da kanshi ne wa tatwilin lil kitabi da kuma tsawaita littafi duna fa'ilin ba tare da ainihin wata fa'ida ba ko kuma ba sai a ce shi tirmidhi da ayyukan da ya rinka ya rinka wahalar da kanshi kenan inda ya zama ba a dogaro akan maganar shi ko kun fahimta jama'a yawwa kulna malaman sai suka ce waɗannan malamai su ne shu'aibul arna'ud da abdullahi harzullahi suka ce sun mazakarar doktor itar arradda tafsili kun ji ma duk bayanan nan da aka yi ashe rabbin dunkulallen ne ma sannan sai shi doktor itar sai kuma ya faɗi raddodi waɗanda suke na tafsili dalla dalla ma'ana wannan bayanan ma wai ba su ne sai da buri har wutsiyar shi ba dunkulallen bayanan ne waɗanda mu a matsayin mu na ɗalibai sun gamsar da mu sai yake cewa wa bayyana kuma ya bayyana cewa أن الانتقادات الموجهة إلى الإمام الترمذي ترجع إلى ثلاثة أمور gyare-gyaren da ake wa imamu tirmidhi ma gaba ɗayansu jama'a suna koma zuwa ga dalilai guda uku ne sai ku natsu da kyau don ku ji awwalan dalili na farko ikhtilafu naskhil jami' sabanin kwafi na ainihin tirmidhi ya ja tirmidhi ya hukunta hadisi daga baya ya dawo ya gyara wa kanshi da kanshi sai kai kaje ka samu tsohuwar magana wadda bai gyara ba sai ka zo kana ta faɗa fada a kanta mu kanmu masu wa'azozi yanzu akan yi mana haka wata maganar ka je ka bi ta ne wani ya gutsuro ta ne ya sa ta a wani kaset sai ka je kai taɓa bakin fada sai ka gama bakin fada a kai sai ka zo ka same mu sai mu ta mamaki a kanta misalin jama'a wani ne wai yake mini gyara akan cewa yana sanar da ni ɗaukar hoto haramun ne to kun fahimta gama ɗaukar hoto haramun ne shi ne yake faɗakar da ni sai ce mishi amma kai ina ka samu bayani akan ni na halatta haka gefen wani kasar ne ya ji wata magana bai gama jinta ba daga haka ne ya conclusion cewa ai albani ya tafi akan halaccin hoto kun wannan ko na biyu kuma wani dan maiduguri ne yau kusan shekara goma sha biyu da ta wuce ko sha uku shi kuma ya nemi min raddi ne akan ni dan shi'a ne idan ka same su ina ka samu kaset din sai ka maka kaset sai ka ji wani kaset ne minti ashirin ko minti biyar shi ya ji an cike wani karatu da shi ya ji wata magana kamar kamar ka ji Allah ya ce fawailun lil musallina ba haka kiristoci suke da sai su ciro wannan ayar in code sai su ce ai gashi Allah ya ce azaba ta tabbata ga masallata sai je yana rabbi ya ce to ku musulmi qur'ani ma ya ce azaba ta tabbata gare ku wato kafin ka ce za ka yi raddi ga maganar da take a rubuce tana buƙatar ka tabbatar ka tattara abubuwa kenan kun ji sirrin da yasa nace muku fiye da shekara goma ina son in karantar da littafin nace ba zan karantar ba sai na samu wannan nuskar in ba wani harbati matin ne tuni zai sanya tirmidhi ya ta karantarwa amma ina manhajin malaman hadisi da muke bi ya hukunta duk littafin da za mu karanta sai mun samu nuska mu'tamada in ba a samu nuska mu'tamada ba fa ba za mu karantar da littafin ba ko kun fahimta jama'a don haka ku kiyaye jama'a tirmidhi littafi ne mai farin jini tun da ya rubuta shi aka yi ta kwafewa shi kuma ya bawo ya yi ta gyaggyara wasu abubuwa ƙarshen ta zaka je kana cin gyaran shi akan abubuwan da shi da kanshi ya riga ya gyara su don haka sai ka san kana ihu bayan hari saniyan na biyu al-ghaflatu an istilahi tirmidhi gafala game da irin kalmomin da tirmidhi yake amfani da su idan tirmidhi yake kaza me yake nufi in tirmidhi yake kaza me yake nufi in tirmidhi yake kaza me yake nufi idan baka je tirmidhi ya maka bayani ba yana da littafi da ya rubuta ya saka a ƙarshen wannan littafi shine al-ilal ilal saghir a cikin wannan littafin tirmidhi ya faɗi duk wata kalma da ya faɗa sai ce ga abin da yake nufi ƙarshen abin da yake nufi ya sha bamban da abin da malamai ke nufi misali duk sanda ka ji tirmidhi ya ce haza hadithun gharibun ya shiru yana nufin haza hadithun da'ifun shi da kanshi ya bayyana idan baka natsu ka je ka karanta manual din tirmidhi ba za ka zo kana zargin tirmidhi akan waɗannan abubuwa a nan ma in sake bayani irin waɗannan abubuwan ma da yawa in muka je garuruka sai mu ji wasu suna zargin mu akan ai mun ji malam ka ce kaza ai mun ji ka ce kaza wasu istilahat ne waɗanda in zaka mu'amalanci ne wa'azi ne ko littafi sai ka yi kokarin gane me yake nufi in yace kaza in yace kaza me yake nufi in yace kaza me yake nufi in baka natsu ba sai ka je kana ta hayaniya sai daga baya kuma sai ka zo ka ce wallahi mun ban san abin da kake nufi ba kenan to waye sa ka dole ne sai ka yi rabbi